أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها لأسماء حفظك ورعايتي وأرفت نور فأحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسك الساكرين وفتنة الحق القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مجا ساكي تاروا لكو أولنا مصلاتي ميتار البركة عند muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiran yau lahadi 28 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina 1445 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da yi mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai haramma ya ja mana aya ta 28 a cikin wannan sura mai tarin albarka wanda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wayanda kuka yi imani ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ku kuma ƙara yin imani da manzansa ku yi imani da manzansa ku ƙara yin imani da manzansa idan kuka yi haka yotikum kiflayn min rahmati Allah zai ba ku lada riɗi biyu ma'ana Allah zai ba ku lada ninki biyu wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum sannan Allah subhanahu wata'ala kuma zai sanya muku haske wanda za ku rika tafiya da shi ranar gobe kiyama wallahu gafurur rahim shi Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne ma'anan ayan nan Allah subhanahu wata'ala Allah ya saka wa malaman tafsiri da alheri suka ce wannan ayan tana magana da musulmai ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku wayanda kuka imani ku yi riko da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baku ma'ana ababen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ku yi, to ku yi domin umarni ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala. Aha, ababen da Allah subhanahu wata'ala tukunna, tilla an ce amin ya yi lalina mutu kullaha, ya kuwa yi naukan imani, ku yi riko da wayannan umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar, ya ce a yi a yi. Wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce a bari to a nisance su. an gane wannan sannan wa aminu bi rasulihi sannan aka ce ku imani da manzan Allah subhanahu wata'ala ma'ana tsara imani da manzan Allah idan kuka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala zai ba ku lada ninki biyu daga cikin rahmarsa sannan Allah subhanahu wata'ala zai ba ku wani haske wanda da hasken ne za ku rika shiriya ko da karatunka bai kai ba idan aka faɗa wani abu wanda yake ba daidai ba wannan hasken da yake tare da kai zai nuna maka cewa kai wannan abin an yi haka ne kuwa bari dai zan tambaye malamai sosai za ka ga akwai wani abu za ka ga ya faru iliminka bai kai ba amma dai za ka ga kwakwalwanka yana nuna maka cewa kai wannan abu ni dai hankali na bai nasu da shi ba to irin wannan hasken shine malam yake cewa wa yaj'al lakum nuran tahtaduna bi Allah zai sanya muku wani haske wanda hasken ne zai rika shiryar da ku yana guiding din ku in an faɗa abin da ba daidai ba za ka ga cewa kwakwalwanka ya nuna maka cewa kai wannan abin dai a dai ƙara dubawa ko ba haka ba wannan Allah subhanahu wataala ayan ya nuna cewa yana gafarta zunubi gaba ɗaya malamai suka ce to wani haske ne wannan wasu malamai suna ganin hasken sallah shine za a sa ba malami alar ya ce da salati nurun azimun sallah tana da haske mai yawan gaske tashriqu bihi qulubul musallin wacce take haskaka zukatan masu yin sallah wala yanaluhu ila musalli ba mai samun wannan hasken sai wanda yake yin sallah wasu malamai kuma suna ganin a hacce ne na imani su wayannan malaman ma suna da hujja da suka kafa da ayan qur'ani wanda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma taral mu'minina wal mu'minat yasanuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar suka ce to wannan hacce ne na imani da musulunci duk wanda ba shi da shi to ba zai ga wannan hasken ba duk wanda ba shi da imani na musulunci to ba zai ga wannan hasken ba a baya ma ai mun karanta yawma yaqulu lil munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum wala nur nurin musulunci haskena musulunci Allah ya fi wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala a wannan ayan ya nuna cewa shine gafara ne kuma mai jin kai ne ma'ana duk girman laifin da ka san ka aikata kada wani abu ya ruɗe ka ya ce maka wai Allah ba zai gafarta maka ba duk girman laifinka ka yadda rahama ta Allah ta fi girman laifinka ba a gane ba ko yanzu mafi yawanci abin da za mu gani shine mafi girman laifi sai a ce shirka ko ba shi bane mafi girman laifi shine ko to ka kalla cewa rahamar Allah ta fi girman shirka ta yadda idan ka tuban ma Allah rahamar Allah za ta lullube ka Allah ma ya ce ya gafarta maka zunuban da kai na shirka a baya tun da yanzu ka tuba an gane wannan duk girman laifinka Allah ya ce a gaya maka zai yafe maka in ka tuba tuba na hakika ne tuba na gaskiya an gane wannan abun shine Allah ya ce wallahu shi Allah nan gafurun mai gafarta zunubai ne rahimun kuma mai jin kan bayinsa ne a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضله وأن الفرد بيد الله بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفرد العظيم Allah subhanahu wataala ya ce li Allah ya alama ahlul kitabi Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al-fadl bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim Allah ya ce dukkanin wannan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a baya wanda suke da alaka da annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dukkanin abubuwan da aka faɗa na tsoratarwa na mutane su kiyaye fadawa kan abin da yake ba daidai ba Allah yake duka mun faɗa wannan ne li ya'lama ahlul kitabi li Allah ya'lam ahlul kitabi cewa su ma abuta littafi da aka ba su littafi a baya ba suna ta boye sifofi na manzon Allah ba to shine Allah subhanahu wataala yake magana yanzu akai li Allah ya'lam ahlul kitabi Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah cewa su wayennan li ya'lam ahlul kitabi domin su wayennan ma abuta littafin sani wanda suka ƙi yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa su dinnan ba su da wani iko ko kamar da Hausa kace ba su da wata katabus ko ta cewa akan falala ta Allah subhanahu wataala ballantana har su rika cewa wane ne Allah zai bashi annabta ko wane ne ya kamata Allah ya bashi annabta wane bai kamata Allah subhanahu wataala ya bashi annabta ba ko ba haka ba ba sun ce ba ko wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ahum yaktumuna rahmat rabbik nahnu zakamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya suka ce wai da aka ce musa nan Muhammad Allah ne ya turo shi ya ma ba shi alquran suka ce ka gani ko laula nuzila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azim da dai da gaske Allah nan yake yana son ai imani da annabin da ya turo ai ba irin wannan ya kamata ya ba annabta ba sai a samu wani shahararren mai kuɗi sai a bashi Allah ya ce a'a shine wa qalu laula nuzila hada alquran على رجل من القريتين عظيم ثلاثة أهم يقسمون رحمة ربك annabtan ma su ne suke rabawa Allah ya ce to ba ma annabta ba hatta abin da suke ci su sa a bacin su na hannu ka samna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce abin da ma suke ci su sha su yi sutura da shi a nan rayuwar duniya Allah ya ce ni ne na raba na ba kowa nashi ba ma annabta ba to annabta kuma annabi Muhammad ne ke so ba shine wancan ɗayan suran ke can sama da Allah subhanahu wataala yake cewa am yasuduna nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atayna وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله يتي am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli yanzu mutane za su koma ne suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hassada dan Allah subhanahu wata'ala ya bashi annabta sai ai ta masa hassada dan mene Allah ya ce a gaya musu faqad ataina ala ibrahim alkitaba ai an baiwa annabi ibrahim littafi iyalansa ma an ba su littafi amma wai annabi muhammadin ba iya an ba annabi ibrahim littafi iyalan nasa ma an ba su littafi to dan mene wa mulkan azima ko Allah ya ce kuma mun ba annabi daga cikin zuriyar annabi ibrahim din akwai wanda muka bashi annabi dawud ko daga zuriyarsa akwai wanda muka bashi annabta da mulki kuma mai girma shine annabi mene Sulaiman har ma yana faɗa yana ƙara roƙon Allah rabbi habli wa kan qala rabbi هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسكرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص bayan an bashi annabta ya ce Allah a hada da mulki kuma ga annabta ga mulki ya ta gani talauci ba kyau ba in gaya ma gaskiya ga annabta ga mulki shine Allah ya gaya maka ga abubuwan fasakarna ma Dawud zibari sabina wa khairat ko haka واتنا ملكا عظيما هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من باري إنك فسخرنا له الريح تجري بأمري رخاء حيث أصاب الله yake muka hore masa iska duk abin da yake so iska ta yi za ta yi a ɗauki wayan nan a kai su bangon duniya su je su ga ya juju ma juju kawai sai iska ta ɗauki ka ka je ka gan su ga ya juju ma juju ka dawo a ɗauki wannan a kai shi mafaɗa rana inda rana take faɗuwa iska su ɗauka su kai shi ba shi bane kisan wannan mutumin da yana zaune a fadan annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai wani mutum ya shigo da wani mutum ya shigo an gani ko waye muka ce ya shigo to tafiya yi sai wani mutum ya shigo yawwa a kiyaye da ya shigo sai ya gaisa sai ya zauna sai ya kura ma wani ido wannan ɗaya mutumin da yake zauna sai ya kura mai ido wannan mutumin da ya shigo ba sai ya kura ma wani a wurin ido ina ta kallon shi ina ta kallon shi ina ta kallon shi ina ta kallon shi zuwa can sai ya ce ma annabi Suleiman to zan tafi sai annabi Suleiman ya ce ku sai an jima a sauka lafiya ko umma ta gaida Aisha shi kenan yawwa Allah ya tsare shi annabi Suleiman ya san waye ya zo ai mala'ikan mutuwa ne ya shigo ya to ya zauna yana ta kallon wannan mutum yana ta kallon shi yana ta kallon shi ba wani fira da da ya gaisa da annabi Sulaiman da salamu alaihi ina ga jalabi shi shi sai ya samu wuri ya zauna sai ka ina ta kallon wani mutum ina ta kallon shi ina ta kallon shi zuwa san sai ya tama annabi Sulaiman to zan tafi yace to a sauka lafiya ko ba ko ba ai a sauka lafiya umma ta gaida Aisha a sauka lafiya shi ne wannan mutumin da ake ta kallo sai ya ce ma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Allah annabi ina roƙon ka wani alfarma yace menene yace kaga wannan mutumin da ya zo wurin kallon ya zauna yana ta kallo na ni ban yadda da kallon nan da yake mu ni ban gamsu ba gaskiya ina roƙonka da Allah ka kai ni ma inda ba ba kowa balantana mu ƙara haɗuwa da irin wannan mutumin da zai ta kallon mutane har hankalin su ya tashi yace na kake so a kai ka yace ka kai ni mafaɗa rana inda rana take faduwa nan nan kake so yace eh nan ne kawai in kakan zan samu nasuwa shi ke nan musulman sai ya ce mai iska ɗauke shi ka shi can inda rana take faduwa ƙarshen duniya kenan ka shi can ki aje shi ni ta ibadar shi a can an gama da shi shi ke nan sai iska ku ɗauki wannan bawan Allah shi ta kai shi sai ta aje shi ashe ashe wannan mala'ikin ne ta kallon wannan mutumin Allah ne ya ce mai ya je ya ɗauki ran wannan bawan amma inda za a ɗauki ranki shi ne can mafaɗa rana can za a ɗauka to shi kuma wannan mala'ika abin da ke ba shi mamaki shi ne wannan dai ɗan adam ne ya za a yi daga nan ga kuma lokacin ya riga ya yi ba ya za a yi daga nan ya iya falfalawa da gudu har ya iya zuwa mafaɗa rana kai wannan ba zai yi ba sai abin yake ta ba wannan mala'ikan mamaki cewa kai to tun da dai Allah ya ce to fa jaurin to amma kafin da je in tsaya ne gaisuwa tun da gaje mutumin yana zaune gaban Annabi Sulaiman in tsaya ne gaisuwa in kalle shi in tabbatar waye da shi ke yana ba an kai can ba kawai sai ga mala'ikan ya bayyana shi dama kai nake nema ne dama kai nake nema shikenan sai ya zara ransa a can aka bashi ba wani maganar birnewa can aka bashi kai an gama da shi da ya gama aikin shi sai kara dawowa wurin annabi suleiman sai ya ce ma annabi suleiman ka daina ta kallon wani mutum da su ko sai ya ce eh ai wani abin mamaki ne ya ce ai bayan ka tafi nima wannan mutumin ya ta jin tsoro ya ta jin tsoro sai ya roƙe ni ma ya ce in kai shi wurin da ba mutane suka ta ɗauke shi sai shi to ai abin da yake bani mamaki kenan Allah ya ce zan ɗauki ran shi ne a can mafaɗa rana kuma ni na san shi ba mala'ika ba shi ba aljani ba shi ba tsuntsu ba yaya zai iya zuwa ya ce to shine na zo na gaishe ka na kalle shi annabi musulma ya ce to yanzu ba ya ce ai har ga ɗauki ran naci ma an gama da shi a yanzu yana can shine malamai suke cewa dan adam baya gujewa ajalinsa duk inda zaka mutu aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda ka shige to mutuwa za ta bi ka ta dauko ka salin alan to ka ji tsoron Allah mutane nawa ne za a ga suna rayuwarsu a nan Najeriya lafiya lafiya lafiya lafiya sai su biya kudin aikin hajji da sun je kuma sai su mutu a can wanda ya san zai mutu zai je ne eh ai ba za su je ba ba haka bane mutane nawa ne kuma ana lafiya lafiya lafiya a to sai an jima sai an jima sai kun dawo sai mun dawo za mu je dauran aure a ina a Abuja nawa ne ne na garba to shi kun dawo da an je dauran auren garban kafin a dawo sai ka ji an ce mutum ya mutu an yi hadari ko kuna garin ba ta yi na haka ba an je dauran aure daga daura aure ba sai ka ji an ce an yi hadari wani ya mutu da ya san in yi daura auren nan zai mutu zai je ai bai ce zuwa daura auren ai ba wajibi bane ko ba haka ba zai ce sai Alhaji Hamza su wakilce su sai da Alhaji shi zai ki zuwa shi ma subhanallah subhanallah subhanallah Allah ya tsare Allah ya kare to an lura ko to duk inda kake mutuwa za ta zo me musulunci yake nema wuri na da wurinka shine ka zamanto cikin kyakkyawan yanayi ko da yaushe ma'ana kyakkyawan yanayi shine aikin da kake yi na kwarai ne aikin da kake yi na kwarai ne saboda idan mutuwan za ta zo ba za ta ce maka gani nan zuwa gobe ba ko kai da ne mutuwan nan take bada alama ba ko ba haka ba da ne take bada alama kaga mutum yana ta jinya wata daya wata biyu ko ba haka ba wata daya wata biyu shekara daya shekara uku yana ta jinya ai shi da yake jinya ya san zai mutu ya san to yanzu ba ta ba da wannan notice din ban na kai ta jinya kana cewa wallahi ai na kusa mutuwa ni wallahi ana ana alaji shiru ba daga na wala dole ne kuka zan mutu wallahi sai ga babban mutum yana kuka wai zai mutu yana jin tsoro shi ma alaga na to ka gani ko to yanzu ba ta ba da wannan notice din za ka iya ka ga mutum yau din nan yanzu nan lafiya lau kafin ka je ka dawo sai ka dan shi ya mutu mu a nan anguwanmu kaduna akwai wanda an yi rasuwa da safe da shi aka yi jana'iza komai da komai yayi ta zirga zirgan shi yaje nan yaje nan inda aka dan dade ma ba a haɗin nan ba yaje je kamar ya san zai mutu ba da la'asar ba na yi sallar la'asar ba ba yi sallar la'asar ba wuraren kamar karfe uku domin yarinyan shi za ta tafi makaranta yana zaune a kofar gida islamiya yana zaune a nan kofar gida din ka bi wuraren karfe biyu da rabi zuwa karfe ukun nan kenan dai haka tilla za ta tafi wannan bawan Allah ya tashi ne fa haka da ya tashi sai kaman ka ce jiri haka ko ya zamu kira abu sai irin kaman jiri ya ɗibe shi nan kawai sai ya faɗi to daga wannan faduwan fa shikenan karka tunanin wai da bi da lafiya a'a lafiyar shi kalau da shi aka yi kai wata gawan ma da safe ya tashi kawai sai jiri ya ɗibe shi sai ya faɗi to kasan ɗan adam ba hana shi hasashe wasu na cewa da ya faɗi wai ya buga ƙiya ne ko ya ake cewa nan wurin tudun bayan nan wai wurin yana da yana da yana da sensitive abu ne wai wasu suka ce wai kasan ɗan adam ba abu da ba zai faɗa ba wai nan ne ake zaton ya buga ƙasa shine kan ya ya samu damuwa kafin a kai shi asibiti ya mutu duk wanda aka ce mai wane ya rasu sai ce ba ɗazu muka haɗu ba ba da shi muka je makabarta ba to shi ma yanzu an kai shi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankali na yake jan hankalinka ko da yaushe ka zamanto cikin wannan shirin a nan garin na je Kaduna an ce akwai wani wanda ya gama waya da iyalinsa ko wani mutum da aka tasa aka tasa shi a Facebook ya gama waya da iyalinsa zai dawo gida da daddare an gama abincin dare ta ce eh an gama amma baka dawo da wuri ba yara sun ƙara da nasa yara sun ƙara ya ce to bari ya tsaya ya sha shayi to wurin shan shayin nan ne ba zai tsallaka kwata ya je ya sha shayi shayin da ba sha ba kenan sai a lahira kamar hakan ya gaya mu aka ce kawai ya ɗaga kafa shi kenan ba shi ma sai ya fada ko shi kenan an gama ba zazzabi yake ba ba komai ba ya ma an ce matan shi ba har safiya ba ta biya mutu ba an ce ta yadda mijinta ya rasu ne da aka je makabarta aka dawo babu shi shine kawai ta yadda mijin ya rasu saboda abin da mamaki zan to yara sun cinye abincin ka a to ba na tsaya ya sha shayi shikenan fa kawai sai dai a dawo ma da mata wai gawa gida ko kare za ka yi da wannan mutum ya mutu ne shi ne damuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna maka ayoyi a nan da ni da kai mun sani ko mu ma irin haka zai faru da mu mun yi sallama da iyayenmu ko mun yi sallama da iyalanmu cewa za mu fito wurin tafsiri shi kenan kawai sai ga mun mutu mu ma ka shirya yanzu wani aiki za ka gaya ma Allah ka yi a duniya wanda Allah zai saka aljanna to shine ake jan hankali na ake jan hankalinka da mu tsaya fa akan tafarki na daidai ba ba zanewa kakka yadda rudu na duniya da shedanci ya rinjaye ka har ka zamanto cikin masu sabawa Allah kai abinda ma musulunci yace da shedan zai iya ribatan ka kai wani aiki na zunubi to da ka tuna ka ta roƙon Allah gafara to astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana roƙon Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah cewa su ba su da wani iko akan farallan Allah wanda yake shine annabta din gashi dai suna gani wanda sun ta kokarin cewa su zo garin maka su zauna dan annabtan ya faru a cikin su ko su yahudawa kenan ko ba haka ba sun ta wannan kokarin har sun je madina sun tare dan dai wannan annabtan ya faru a cikin su suna ta boye sifofi na annabi Muhammadu a cikin littafin nasu na Taura ko a cikin littafin nasu na Injila duka da mene dan dai kar mutane su san annabi Muhammadu yanzu ba ba san annabi Muhammadu ba a'a ba a sani ba to kaga sun yi aikin banza la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ba su da wani iko akan falalan Allah wa annal fadla biyadillah falala ba tana hannun Allah ne in aka ce falala kuma ya hada komai da komai in kuɗi ne sai a ce falalan Allah ne ko falalan baban mutum ne ilimi ba na Allah ne ɗaukaka na Allah ne duk wani abu da za ka yi tunani na Allah ne shi ne in ya baka ba wani wanda ya sai ya ɓaci an gane wannan za ka iya ganin wani in kamar yan kwallo in kwallon ne ga wani ya fi ka iya takawa amma sai ga Allah subhanahu wataala bai ɗaukaka shi ba ban sani ba ko nan garin kuna samun yanzu ko in in wani sana'a ne za ka ga ga wani bai kai wayancan iyawa ba amma sai ga kuma wancan din ake malayi ko to Allah ne ya ga dama ya ɗaukaka shi so mutane su ji tsoron Allah sai Allah ya ce wa annal fadla biyadillah falala tana hannun Allah ne yadda kaga wani Allah ya ɗaukaka shi kai ma kana son a ɗaukaka ka roki Allah sai ya ɗaukaka ka ko da bai wani zuban ba idan kaga Allah bai ɗaukaka ka ba akwai abin da Allah yake nufi za a iya ɗaukaka ka wannan ɗaukaka ya zamanto maka sanadiyan halaka bari maka misali da masu kuɗi duk wani mai kuɗi ka tambaye shi kafin yayi kuɗi yaya rayuwar shi take zai gaya maka cikin walwalarsa da komai yake amma daga lokacin da ya zama mai kuɗi ana ce mai mai kuɗi ba ba kuɗin ce ne ba ba alaramma ka gane irin kuɗi in aka ce kuɗi kuɗi ba yau wa daga lokacin da ya zama yana da kuɗi mai tarin yawa to lokacin kuma tsoro ya shige shi domin yau da daddare yana tunanin ko barayi za su hauro ya kawo kare ya kawo dan sanda ya kawo kadbis ya kawo wannan ko ba kaza ka sun sassa ba gobe zai yi tafiya zai je katsina ko zai je manchok zai zai je me sunan gurin wancan ɗayan garin da akwai bishiya kwai yauwa ka gani ko zai je kwai yana tsoron kada bai yabo wannan hanyar ka ji ko kai kuma ba sadaka wani zaman ko alula ba ka yi ba kawai sadaka ta da mashin a kai sai za ka tarar moto kawai ko ba ka bane amma su masu kuɗi har da alola sai sun yi saboda sun san da an gansu ma a hanya kawai an san wannan kalan mai kuɗi ne ko ba haka ba da an gan shi a hanya an san wannan kalan mai kuɗi ne amma kai ba ruwanka ba ruwanka kawai za ka ga mai mashin yana tafiya kai tsaya tsaya ka yi tasha ko da an kawo ka tsaya one chance one chance in tasha ku hakuri ban shiga wannan kai har wancan su ma za ka iya shiga amma mai kudi zai shiga wancan in ma zai shiga wancan sun zai gaya ma wanda ya rako shi ɗauka namban motar nan ba ko ba ka za ka ɗauki namban moto ba in ka gaban dawo ba a nemi motar nan ashe kai da Allah ya ba da ba su kuɗin ba Allah yana nufin ga da kwanciyar hankali ko amma muna roƙon Allah ya azurta mu wannan talaucin kada Allah ya kawo mana shi Allah ya kawo kuɗi mai yawa mai albarka mu ci mu sha mu more dan alfarman manzon Allah Allah malam wa annal fadla kaji malam Ibrahim waya nake irin wannan addu'a to kaji an rama ya baka ansa ya ce ta karuwa ne in kai baka son kuɗi mu muna su kaji an rama wa annal fadla biyadillah falala tana hannun Allah ne an gane wannan babu bukatuwan dan Allah ya ba wani ɗaukaka ka mai hasada babu bukatuwan dan Allah ya ba wani kuɗi ka mai hasada babu bukatuwan dan Allah ya ma wani ni'ima kai hasada an gane wannan duk abin da kaga Allah ya ba wani in ka roki Allah Allah yana da daman kai ma ya baka ka sa wannan a ranka kawai an gane wannan kuma ka sa a ranka komai kuma lokaci ne komai lokaci kai ma idan lokacin ka yayi yanda kake ganin wayannan suna hawa motoci suna wucewa suna maka hon filin kana daga musu hannu kai ma lokacin ka na zuwa kai ma zaka hawa zaka daga hannu an gane wannan so babu bukatuwan ka damu kanka kuma kamar abinda wani malamin mu yake faɗa ni yace kurare nan wurin da bai kamata mu kawo su ba a nan wurin na dan boko ne yace rayuwa da kake gani kamar tudu ne lokacin da ka kaddara cewa wannan abin ya dan yi haka kaɗan sannan ya sauka ƙasa lokacin da kai kake ta nan gefen lokacin shi ne kuɗin yana nan lokacin da ka matso shi kuma ya hau nan lokacin da ka ƙara matsowa ya zo nan lokacin da ka ƙara matsowa shi kuma ya zo nan lokacin da ya kawo tsakiya yana ganiyan tashrifinsa duniya na kallonsa kai kuma kana nan wurin baka riga ka dago ba duniyar nan ta daga shi ne an gaya maka kuma duk wadda duniya ta daga shi za ta sauke shi duk wanda duniya ka kiyaye wannan ka rubuta duk wanda duniya ta daga shi ka rubuta za ta sauke shi ko dai ta sauke shi a kabari ko ta tuntsuro shi a matsayaci haka abin yake in dai ta ɗaga ta kowa na ai duk wanda ya zo tsakiyar wannan abin yanzu duk wanda yake nan wurin zai hango shi to haka duniya take kana tsakiya ana hango ka kai kuma da kake talaka kana nan kai ma kana tasowa ne ba kana matsowa za samun ka naira dubu biyar ne kana gode ma Allah kana samun dubu biyar domin da can kuɗin da kake samu bai kai dubu biyar ɗin ba sai ka fita da kyar za a samu naira dubu daya ana addu'a ana wannan ana abin nan budi ya zo ana samun dubu biyar a rana kana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu kai ma za ka ƙara ɗagowa da ka ɗago yanzu ta koma kana samun naira dubu ashirin a rana za ka kana jin daɗi saboda dubu ashirin in ka buga sau talatin za ka ga ya zama wani abu ko kana ƙara matsowa shi yana nan a wurin in duniyan tana ji da shi kenan ballantana da wuya duniya ta tsayar da kai a wannan wurin tsawon shekara talatin ta ce ta ɗaga ka da wuya da ta ɗaga ta an gama ganinka to za ka fara gangarawa domin a wannan lokacin abubuwa guda biyu zuwa uku ke tasowa yaranka na tasowa su ma arziki suke yi abokanan kasuwancinka ya ake cewa competition ɗinka competition ɗinka ko wanda kuke takara da su a wurin sana'a inda kana da shago biyu ne ana cewa yallaɓe yallaɓe yanzu wa'annan wanda kuke gasa da su su ma sun mallaki shago guda ɗaya zuwa ana neman na biyan kana nan kana nan yanzu mallaka biyan sun kamo gaba kai kuma yanzu kasuwan an daina yi da kai yayin ka ya ƙare sai dai kawai rufin asiri da manejin rayuwa wannan fa suna tasowa yaranka suna tasowa a lokaci da makiyanka kuma su ma suna tasowa makiyanka ba za su bakka ba abokanan takaranka na kasuwanci ba za su bakka ba yaranka kuma yanzu suna tasowa ne kagan mara ya ce hidima ta kawo su kuma yanzu yaranka dukkanin abin da suke so shine su ma su arziki su fi baban ko akwai wani yaro wanda baya sai kamun baban shi arziki ne babu wannan duk wani yaro ka tambaya ai ai duk ba ga matasa ba ka tambaye shi wai kana so ka fi babanka kuɗi ko kana so babanka ya fi ka kuɗi wanne kake so ka mutu akai za ga mutum ya dan yi shiru haka ya ce kai yana son ya wuce baban shi ki gaya maka wannan ko wani wanda aka nuna shi a wannan waya din ai abin da aka ce mai wai da kai ka mutu da babanka ya mutu wanne kake so ya ce a baban ya mutu dai ya ce ba ya sha ba ya sha romo ba shi ma aka ce ka zaɓa dai ɗaya ya ce a ban mu duk to aka ce a sai dai ɗaya ya mutu ya ce a baban ya mutu to ai ya sha ka gano yadda abin yake to haka rayuwa take lokacin shi kuma duniya ta fara sallaman shi za a ga yana yin ƙasa yana decline da cewa za a ga yana ƙasa ku kuma yanzu kuna tasowa da shi ne mai faɗa a ji lokacin yana tsakiya yanzu ya riga ya fara sauka dukiyar nashi ya fara ƙarewa yanzu ku ne kuke tasowa ku ne masu faɗa a ji sai dai kawai kaga ana ba wancan girma a matsayin shi na babban Mm.
amma ba wai a matsayin yanzu shi ne zai faɗa a ji ba. ai har yanzu a nan garin akwai wa'anda yara ne za su yi magana kuma dole a yadda ko ba haka ba wanda da dattawa ne za su yi magana amma yanzu dattawan suna raye amma ba za a zartar da abu ba sai dai yaran in sun ce a ai kaza ne muke ganin za a yi kuma duk dattawan za su yi to shikenan mun yadda to shine ake nuna maka kakka ma wani hasada hasada mugun abu ne hasada ne fa ake faɗa ake cewa kafin ta kai kan wanda kake ma hasada sai ka fara kashe kanka tukunna sosai kafi domin kullum kana kokarin sai kaga wannan ya ci baya ne shi kuma Allah sai ya daga shi to wannan bakin cikin na cewa yana ta samun ci gaba kullum sai ya ta damun ka a rai har hawan jini ya zo ya abin nan sannan daga baya sai ga kai ne ka cutar da kanka ba wannan ba kuma ai ana faɗa na cewa mai hasada yana nuna wa cewa Allah baka iya bane ya zaka ba wani Allah ba shi ya kamata ba ni ya kamata ka ba Allah Allah baka kyauta ba abin da yake faɗa kenan da yaran sa Allah mun tuba Allah ka yafe mana Mm.
shine anan wurin Allah subhanahu wataala yake cewa wa annal fadla bi yadillah dukkanin falala fa tana hannun Allah ne duk abin da kake so ka bi Allah Allah zai baka yutihi man yasha yana ba wanda ya so akwai wanda zaka ga ba abin da ya ma Allah Allah zai dauki duniya ya bashi babu su anan gari ba abin da yayi ba ba za ka ce wai gashi yana yawan sallah ko yana yawan azumi ko yana zuwa makabarta an an yi rasuwa yana haka kabari ba ko ɗaya haka nan kawai sallah ya ce gashi nan ga duniya ne akwai wanda za ka ya yi hidiman ya yi sallan ya yi salatin Allah ya ɗauko duniyan ya bashi sai ka zo ya hira kuma baka aljanna Allah ka mana haka dan annabi wani alfala biyar la yuti man yasha wallahu bil fadl al azim aka ce Allah nan da kake gani ma'abuta falala ne da kuma girma ne yawan gaske Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce karshen sura ta alhadid yanzu za mu shiga sabuwar sura wannan sabuwar suran arama tana farawa da mene ko mu tsaya nan ne to mu ji mu nan.
سورة مجادلة مدنية وآيه لي وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما والله يسمع تهاوركما والله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير wannan sura sura mujadala ta sauka a gari na madina ko da dai akwai maganganu na malamai a kai tana da ayoyi ashirin da biyu ko da dai a kira'a na hafsu tana da ayoyi ashirin da ɗaya kamar yadda ma muka ji hadaran ma ya karanta mana tana da kalmomi ɗari hudu da saba'in da uku tana da harfa dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da biyu wannan sura da ake kiran da suna sura mujadala mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa ta sauka ne a gari na madina killa tana magana ne akan hukunce-hukunce ko da dai akwai ɗaya daga cikin magabata da ake kiran da suna ata yana cewa ayoyin goman farko ayoyin ayoyin goman farko na wannan sura su ne suka sauka a gari na madina sauran kuma duk sun sauka ne a gari na makka amma wanda da cikin malamai da ake kiransa suna imam kalbi yana cewa gaba ɗaya surar ta sauka ne a garin madina banda faɗan allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum yace ita ce kadai ta sauka a gari na makka wannan sura ita ce sura ta ɗari da uku a jerin zubin surori na alkur'ani mai girma a wannan suran ta sauka bayan idza ja'aka almunafiquna ta sauka bayan idza ja'aka almunafiquna sannan kuma ta sauka kafin suratul tahrim da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marbata azwaji idan ka karanta wannan sura ta mujadala abin da zai bayyana maka shine wannan sura ta mujadala ta riga suratul ahzab sauka domin a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala ya kawo wani hukunci wanda yake da alaka da irin hukuncin da za a tattauna a wannan sura wanda yake da alaka da zihari cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum to kaga wannan suran tana nuna cewa wannan ayan tana nuna cewa ta sauka bayan an riga an lalata hukunci na zihari din a imamu sakawi yana cewa suratul mujadala ta sauka ne kamar yadda muka faɗa bayan suratul munafiqun yake shi kuma a fahimtarsa ta sauka ne kafin suratul hujurat ko suratul hujurat shine ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum suran da aya Allah yake wannan maganan ko يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعبد أعمالكم وأنتم لا تشكرون متانا garin Madina da mutanen garin Makka sun tafi akan cewa ayoyin wannan sura ta mujadala ayoyi ne ashirin da ɗaya shi yasa kaga malam tilla yana karanta warshu sai ta fa kan cewa aya 21 ne amma mutanen Sham da Basra da Kufa sun tafa kan cewa tana da ayoyi 22 ne duk wanda yake da kira'a na Hafsu in ya duba Qur'anin sa karshe zai ga surar nan tana da ayoyi 22 ne abroad menene abinda wannan sura take so ta cimma ko menene kamar da wasu ka ce menene saƙon da wannan sura take ɗauke da shi wanda ake so musulmai mu kiyaye don gujewa afkawa a kai malamai suka ce abroad na wannan sura shine ƙabiya na aus bin sami da matarsa za a kawo wani hukunci ne wanda ya faru tsakanin wani mutum da ake kiransa da suna Aus bin Samit da matarsa da ake kiran da suna Haula ko da dai wasu na cewa Huwaila ko wani abu makamancin sa amma mafi yawanci an fi cewa Haula shi za ka gama ko da dai Hausawa ba cika sa suna Haula Haula ba ko ko a suna ma sawa suna lalata sunan ne su Hausawa sai su ce Haule amma asalin sunan Haula a a jahiliya kafin zuwan zuwan annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan duniyan su larabawa suna da wani ɗabi'a da suke yi na azabtar da mace wannan ɗabi'an shine mutum in matarsa ta masa laifi ko in ya gaji da ita sai ya ce mata bayanki kaman bayan aha kaman bayan mahaifiyarsa yake idioms ne wannan kaman ka ce zaurance ne amma abinda wannan magana yake nufi ya zama faɗi da hausa magana ne amma ba wannan zahirin ake magana ba karin magana ne kaman karin magana ne ce bayan ki kaman bayan mahaifiyarsa yake to abinda ake nufi shine yadda bayan mahaifiyarsa bai isa ya kwantar da shi akan gado ba har ya kwanta da ita ya jima'i ko ya yi saduwa da ita ba to haka ita ma wannan matan yanzu ta koma ma'ana kamar da hausa ka ce in dai har zan iya in dai har zai iya kwantawa da maman shi to zai iya kwantawa da ke yanzu to kaga shi kenan yana nufin ya haramta wannan matan a tare da shi ko tilla ai ba zai iya kwantawa da mahaifiyarsa ba ko da yana hauka ko ba zai iya ba to in suna son su azabtar da mace sai su ce mata haka to shikenan ita kuma ba za ta tafi daga gidan ba za ta zauna a gidan ita ba matan aure ba ita kuma ba karuwa ba ita dai gaje ta nan kawai haka za ta tsaya har zuwa mutuwa wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'unsu sai Allah subhanahu wata'ala ya nufa da ya goge wannan ɗabi'a mummuna a cikin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rayu ko yake rayuwa a cikinsu yana daga cikin wasu daga cikin ɗabi'un nasu jingina ko aminci yarda da amincewa yahudawa yarda da amincewa yahudawa dukkanin wani sirri na musulmai ko nasu to suna ɗauka suna gaya wa waɗanda ba musulmai ba ai za ka ga idan dai mutum na kwarai ne za ga yana kallon kowa mutumin kwarai ko ba haka ba idan mutum ba na kwarai ba ne zai rika kallon kowa kaman shi ne ko ba haka ba zai rika kallon kowa kaman shi ne to su musulmai a wannan lokacin suna ganin kowa mutumin kirki ne in abu ya faru sai a gaya sai a ce ai kaza ne mu addinin mu ma ya ce kaza kun ji kai su kuma a ashe suna yi ne suna da karruwan cikin musulmai dan su rika samun information ko ya ake cewa labarai da sirri na musulmai to wannan sunan ta sauka don ta goge wannan cewa a abin da yake sirri ne naku na musulmai ya tsaya cikin ku abin da yake ba sirri bane na mu'amala ne na yau da kullum kowa a ji ai mu'amala da shi amma kwashe wannan sirrin to yanzu an hana yana daga cikin abroad abin da wannan sunan take so ta kore shine rantsuwa akan ƙarya yawma yab'athumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum to suran nan tana dauke da hukunci na rantsuwa akan ƙarya za a nuna wa musulmai cewa shikenan karka yadda kai rantsuwa matakar ka san abin nan da kake faɗa ba gaskiya bane domin ukuba da hadarin da zai biyo bayan rantsuwan da kai akan ƙarya to Allah kaɗai san iyakar shi mutum zai iya rantsuwa akan ƙarya su ɗaya ya sanadiyar lalacewar arzikinsa gaba ɗaya sosai a a can masallacin mun karanta manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce babu mutumin da zai yi rantsuwa akan ƙarya face kafin ya ɗaga ƙafarsa a wurin da ya yi rantsuwan ƙaryan sai Allah ya tsine masa albarka Allah ya kare mu Allah ya yafe mana sannan har ila yau wannan suran tana ɗauke da ladubban zama a gaban manzan Allah. Ko? Faƙaddimu bai ne dai na duwakun sadaka za a yi magana akan ladubban. Ko da dai wannan ayan daga baya an zo an goge ta, aka ce da duk wanda ya zo zai gana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai zo ya gana da manzan Allah kyauta ba. Ce ka zo kana da sai ka ba da sadaka. sai Allah subhanahu wataala rahama ga talikai sai ce an goge ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa fa in lam tafalu wa taba Allahu alaykum fa aqimu salat ku je ku ci sallah kawai an yabe muku wannan an cire to ita ma wannan za su yi mana magana a kai sannan suran tana ɗauke da yabo da godiya da Allah subhanahu wataala yake yi wa muminai an gane wannan ko sannan suran tana ɗauke da bayani akan cewa duk yadda wahala da rintsi ta kai da musulmai suka tsinci kawunansu a kai to nasara yana nan tare da su sai dai in sun kiyan haƙuri an gane wannan ala inna hizballahi humul galibuna mana ai a wannan suran yayi ko ala inna hizballahi humul galibun ko ya ayi haka ne ko ala inna hizballahi humul galibun rundunan Allah subhanahu wataala su ne ke da nasara da rinjaye har wani malami yake cewa ashe Allah ma yana da rinduna kala kala kala kala kala za ka ce mai kwarai Allah yana da rinduna kala kala daga cikin rundunan Allah ai akwai sauro kaga maza su kowa ya yadda ashe kwarai ko kaga anan wurin kowa ya yadda sauro ɗaya ne daga cikin rundunan Allah duk girman nan naka fa ka kalle ka za a iya jera sauro guda ɗari a jikin mutum na'am za su wuce mutum fana da girma sauro zai wuce guda ɗari a jikin mutum Allah na'am guda biyu za su ba mutum wala to ka gani duk girman mutum amma yana tsoron wannan kwarar halittan kwara ɗaya ɗaya ne daga cikin rundunar wannan sauran da kake gani shine Allah ya tura wa wani mutum wanda yake cewa shi ma Allah ne na marudu kun tana kisan ko shi Allah ya tura mai yace je ka ba ya ce shi Allah bane to sauro je ka kai ne yanzu wanda zamu yake shi da shi sauran yazo ya shige ta hancinsa ko ya shige Allah kuma bai kashe shi ba sauran ya raya shi ya tafi ya ta cin kwakwalwan shi idan yana cin kwakwalwan sai kan mutumin sai ya ta damuwa ba zai samu sauki ba ba sai an ɗauko takalmi takalmi ba sai an ɗauko takalmi an ta kwala makan a ta kwala ce Allah to shi ke da Allah ka samu dama ka yi bacci a ta kwada mai to sai aka ma an kwakwada mai haka ko kamar so hamsin haka to sai sauran sai ya ɗan tsaya to sai dan samu sauki sai kuma ya ci gaba da cewa shi Allah ne kaga Allah subhanahu wataala ya kaskantar da shi da wannan abin da kake gani ake cewa sauro mun fara farkon karatun mu har a halittar sauran da kake gani Allah sai da ya sa rahama a cikin sa a halittar sauran ko ka suranta baba yanzu a ce sauran nan Allah ya yi shi girman shi kaman girman kyanke sannan na bayi wani ja haka ban sani ba ko nan garin kuna da irin shi kuna da irin shi wani wani ja ka ga shi ba ya tunanin ka ce sauro ya kai girman wannan wannan fa yana dan karamin nan in ya ci zan mutum sai an kwantar da shi a asibiti da kaje sai a ce malaria ya tunanin ka in ya kai girman wannan kyanke san kayan dan waya ce sai dai mutuwa wannan ashe har a haka Allah sai da ya sa rahama a jikinsa sannan a jikinsa ne kuma Allah ya sanya wata na'ura wanda yanzu turawa suke mura suke amfani da ita sensu ka gani ko kaga Allah ya so ba ni kadai san wannan sauro ne Allah ya sa masa wannan halitta sensu wanda ba sai ka zo ka taba da mukulli sannan kofar motar ka zai bude ba da ka dan kara wannan abun kawai zai ga ya bude kiki shikenan an gama kunna motar ma yanzu an kai wannan matsayin da ka dan kara sai kiki an tashi da ka zo kofar gidanka sai kofar ya bude da kanta duk senso ne daga ilimin daga wannan jikin sauran aka samu wannan na'ura ashe dai rundunan Allah suna da yawa kudin cizo ma zai shiga ko shi ma kaga Allah bai mai fuffuke ba da Allah ya mai fuffuke yayi halittan shi kaman wannan fa muke da suna wannan wannan kudan na akwai wani kuda za ka ganshi kaman green green haka sojan mene sojan bayi ka ji ko to tunanin ka yanzu a ce kudin cizo haka yake tashi kaman yanda wannan kudan yake tashi yaya za ka tarar da rayuwar dan adam to ka gano ashe Allah yana da runduna da yawa ko wannan fa wasu kwari ne haka wanda kawai ka san su wanda kawai da yanzu an canza halittarsa kaɗan duniya sai ta shiga damuwa ballantana a ce kuma Allah ya turo macizai ai halittarsa ne rindinansa ne ai akwai garin da macizai ne ya addabe su kowa ya gudu kuma haka ba ne akwai ai su ma rindinan Allah ne ko yanzu misali wani annabi ne haka annabi Musa ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى أي الله سبحانه وتعالى يقول آياتي يا بيوا annabi Musa ayoyi guda tara wayannan ayoyin su ne rundunan akwai sanda ko ba haka ba sanda an wurga ta zama maciji akwai hannu ko ya cire hannunsa faida huwa baida lin nazirin ko ya cire hannunsa kawai sai hannu ya fara haske a wani ayan sai Allah ya kawo maka sauran sai ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalati a wannan ayan sai ya kawo guda biyar Allah ya ce daga cikin rundunonin da muka tura ma annabi Musa ya yaƙa fir'auna da shi ya nuna wa fir'aunan nan cewa lalle shi annabin Allah ne shine an tura masa tufana ruwa ruwa aka saka ruwan yayi yawa a gari gidaje na rushewa wannan na abin nan fir'auna ya ce a cimma wannan musan da Allah ya gaya ma ubangijin shi ya ɗauke ruwan nan duk zamu musulunta ba ka ce kai Allah bane yace aba Musa ka gane mana ko ka gane mana a shikenan to annan Musa ya ji an ce za mu musulunta sai ya roki Allah sai aka ɗauke ana ɗaukewa sai ya ce wa mutanen kun gani ko ubangijinku ya ɗauke saboda ka ni ne ubangijinku dalai shi kawai ya zo karatu an gani ana gama wannan tufana sai Allah subhanahu wataala ya ce ku kyale shi sai aka tura mai da na biyu runduna ta biyu aljarada fari mu yan nan birni ba lalai bane mu gane menene fara amma ka tambaye masu noma yan karkara za su gaya maka me fara kai kana gani ana soya maka ne anan ana yawo da shi a baro kana ci ko kana gani ko ko ba haka bane yawa ana so ya shi ya kafa da a baro ne wannan amma ka tambaye yan noma masu noma wai menene bara za su gaya maka me bara Allah ya ce sai muka tura masa rinduna ta biyu fara fara ta addabi garin gaba daya duk wani kayan noma suka ɗaiɗaita shi suka cinye shi tas duk ran da kaga an kawo maka alayyahu kaga wani abu kaman ya yanke shi ya yanke shi kaɗan ne daga cikin aikin faran ba kaɗan ne wannan idan masara ne haka za ta cinye wannan irin gaba ɗaya ta lalata shi ba abin da za ta bari fir'auna ya gade cewa fa za a sha wahala sai kara cewa a cewa musa ka san baya ce mai annabi shi ku ce musa dauke mun tuba ka san ba za a fara da karfi ba ce mai an tuba in an dauke za a yi imani shi ke shi kuma nan musa bawan Allah ka gani ko bawan Allah yana zuwa ya ce Allah mutane sun ce ce to shi ke an dauke ana daukewa ce kun ga Allah ku yana aiki ko ba wanda ya kuma da kuma ta masu a ga an tura dina ta biyu wal kummala sai Allah ya turo rundina ta uku kwarkwata kasan kwarkwata Allah ya tsare mu kana namiji kawai sai ga kwarkwata kawai yana zubuwa ka yadda ka san mutum yayi aski ka san idan mutum yayi aski bayan yin haka zai ga gashi ya fado ba ko to idan kai haka kawai sai ga kwarkwata yana zuba haka yadda ka gashi ga sunan yamma yamma yamma suna yawo a jikin mutum kowa kuma sai wa'anda da suka yi imani da annabi Musa su ne kawai ba su da wannan damuwa wahala ya addaba mutane sai Firaun ya ce a cewa Musa kuskure aka samu yanzu dai kam za a yi imani da shi sai annabi Musa kuma sai ya roki Allah da ya roki Allah sai a dauki ana dauki a ce kun gani ko akwai wani Allah banda ni in ji Firaun akwai wani duk wannan wahalar da kuke kun gani kawai na shiga kawai na ciki a daina ne shi ke an gama sai Allah ya ce ku gane shi ai akwai wata rundunan duka wayannan abubuwan da muke faɗa ka suranta kwara ɗaya idan aka sako maka shi kudin cizo wannan kawai kana cikin mutane ana gan shi yana yawo a riganka duk sai ka ji ka shiga tsarguwa da kunya ko bal na kwarkwata rundunan ta uku sai Allah ya turo kwaɗi haka Allah ya faɗa a Qur'ani wadhafadi'a muka turo musu kwaɗi da ka buɗe abinci ka kawai sai ga kwaɗi kawai a ciki yamma yamma yamma yamma da ka buɗe ruwa zaka sha sai ga kawai yamma yamma yamma idan yanzu ne kawai da ka zo zaka buɗe roban swan watan ka kawai sai ga kwaɗi kawai a ciki sun yi haka haka ka san akwai damuwa tilla ba za ga lokacin da za su shiga ba tilla wannan rindina ce ta Allah an gane wannan to sai abin ya zama wahala sai ya ce ma a cire kai Musa anan Musa ya ce to Allah ya dauke shikenan aka tsara daukewa bai dandana ba yace ina kuna ganin yadda nake yi ko ina gwada ku ne masu taurin kai a cikin ku ga sun bira wannan shi da ta'addin wadda fadi waddama to na ƙarshe kenan sai aka turo musu jini da ka ɗibo ruwa za ka sha sai ka ga ya zama jini da ka ɗibo abinci kawai sai ga abincin jini ne randanka jini har sai da ya kai ga mutane suna zuwa wurin wayanda suka yi imani da annabi Musa suna cewa ku sa ruwa a bakin ku sai ku ba mu mu sha ya ya kai wuya to a wannan wurin ne fa fir'auna yayi ta abin nan ne aka ce wahala tai wahala tai wahala Allah bai tsare Allah ya kare mu to me yasa muka faɗa wannan ka gano Allah yana da rinduna kala kala kala kala kala kala ai wannan ciwon hakorin da kake gani rinduna ne na Allah ciwo dan kan ko muke ce mai dan kankare rinduna ne na Allah ba gani idan ya kama mutum za ga mutum babu abin da yake sai tauhidi sai ga ya rike hannun ko ban san ban san bayan nan garan kuna yi kuna yi nan garan ko kaga mutum ya rike yana tauhidi ya rike hannun kawai la ilaha illallah wayo shi kadai yana ma zagaye layi rindina ne bana Allah so yana da rindinoni sai a wannan suran sai Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin agrad na wannan suran shine ta nuna wa duniya cewa komin wuya komin rintsi rindunan Allah su ne suke da rinjaye kace a yanke to an ce yanke karatu lokacin mu ya kai a lokacin da gaskiya lokacin ya kai gashi na ina kallon ni ma nan ya fi ni gaskiya da na so mu rama na ce ne da bamu yi ba saboda an yi ruwa to amma tun akwai iyayen mu za mu hakura to almuhim dai wayannan kusan su ne sakonnin da wannan surar take ɗauke da shi za ka yi wa al'umma musulmi bayani daki-daki filla-filla a kai to in Allah ya kai mu gobe kuma shine za mu ɗaura karatu to gobe sai Allah ma ya ƙara ja mana ayan sai mu ƙara fassarawa kawai a gurguje tunda dai yanzu kowa ya riga yi kenan gobe idan Allah ya kai mu kaga ba sai mun ƙara yin wannan ba in kuma kun ce sai a ƙara komawa daga farko shi kenan sai a ƙara komawa daga farko ba zai zama damuwa ba kad sami Allahu qawlan lati tujaluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga wannan matan tana kai kuka ne zuwa ga Allah to amma wani irin kuka ne gobe za mu ji abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah ya ƙara zaune mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna ƙasar mu tarayya Allah ya ƙara zaune mana da shi lafiya idan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura ai addu'a in Allah ya kai mu gobe dan za a kulle karatu kuma da yaddan Allah subhanahu wataala wanda ba ji ba sai a gaya musu wa alaikumus salam yana dan uwa yana tambaya menene hukuncin mutumin da a masallacin juma'a liman yana hudu ba shi kuma yana tafira ba shi da sallah wa mallaga fala juma'atu lahu haka hadisin yace duk wanda limamin sa yake hudu ba sai ya ce mana kusa da shi kai shiru aka ce cewa da kai din nan na kusa da kai ma ya shiru kai ma ka lalata juma'an naka Allah ya fi mu Allah ya fi mu wani tambayan akwai shike na san tambayar ba shi to bismillah mai tambaya yana tambaya menene hukuncin mutumin da ya mafarki a cikin watan ramadana da rana tsaka wanda har ya fitar da maniyi kuma to hukuncin sa azumin sa yana nan amma zai yi wanka na janaba din sannan ya ci gaba da hidimomin sa an gane wannan azumin sa yana nan insha Allah tunda ba shi ya jawo ba ai da kaman shi ne ya jawo da kansa ma'ana yayi ta wasa da gaban shi ko yayi ta kallon fim a wayan shi har maniyin ya fita to sai ya yi sittin an gane wannan sai ya yi sittin Allah ya tsari Allah ya kare Allah ya tsari Allah ya kare wani tambayan sai ina ganin tambayoyi sun kare اللهم برحمة كالواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأمة المسلمين الأحياء منهم والأموات تابي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين